أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu na wannan littafi na riyadus salihin shi ma insha Allah yau za mu rufe karatu a kan shi wanda shi ne sai shi ma sai bayan sallah in Allah ya kai mu muna karatu a cikin babi da ke magana akan jihadi za mu tashi akan hadisi na 1297 kamar yadda aka sani yau ne aka ce a duba watan ramadan allah ya sa mu gan shi kuma insha Allah ma za a gan shi a saudi arabia daman sun sanar gobe za su tashi da azumi na? suna su kaga idan suka tashi da azumi to mun san dai ramadan ya kama na? a? to ramadan ya kama mana maka ta tashi da azumi ya kasan ramadan ya yi da haka muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci mai girma allah maɗaukakin sarki ya samu ribaci lokacin an gani za a sanar sarkin musulmi zai sanar in kuma ba a gani ba aka ce mana sai jibi shi kenan allah shi kai mu sai mu jira allah ya kai mu sai mu yi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه وينة من ماء عزبة فعاجبته فقال لو اتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب في هذا الشعب ولن أفعل ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجب له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن an samu hadisi daga abi huraira da Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu yace wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wato wani kwazazzabo ko rami ko waje tsakanin dutse da dutse me ake kiran shi na kwazazzabo na ne kwazazzabo ko na ko to kun dai gane a samu tsakanin dutse da dutse kuma ga ruwa a ciki ya ga waje mai kyau ga ruwa yana bubugowa akwai ruwa mai daɗi ta shine sai wajen ya burge shi sai ya ce kai ni a rayuwata ma da zan ƙaurace wa mutane kawai na zo nan wannan cikin waɗannan duwatsu na yi zamana tun daga ruwa abin rayuwa ya samu wato na yi tabautan Allah sai ce amma ba zan yi haka ba sai na nemi izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sai ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi ya gaya masa ya rasulullah muna tafiya ne sai na ga waje wato mai daɗin zama wanda zai daɗin rayuwa ga ruwa a kwance a wajen tsakanin duwatsu ne wato sai naga kawai na bar wannan hayaniyar mutane na koma na yi ta bauta a wajen mazala sallallahu alaihi sai ya ce masa a'a karkai karkai haka sai maza Allah ya ce masa ai matsayin ɗayanku wanda ya tafi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah wato darajarsa ta fi darajar ɗayanku da zai yi tsaya yana ta salla a gidan shi yana ta nafilfili shekara saba'in fita ɗaya fa ake magana wanda ya fita guda ɗaya ya je ɗaukaka kalmar Allah matsayinsa ya fi wanda ya tsaya yana ta nafila shekara saba'in sai yanzu Allah ya ce shi ba kwa son Allah ya muku gafara ne ya shigar da ku aljanna manzo Allah ya ce ku yi yaƙi saboda Allah wanda duk yayi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah ko da ɗan ƙaramin lokaci ne shine fuwaka wato nakatin wato ɗan lokaci wanda za a tatsa nono na taguwa a sake tsayawa ɗan huta a sake tatsewa ɗan wannan lokacin idan mutum ya yi to ya samu wannan falala wadda take mai girma to kamar yadda muka sha bayani an ce ya jihadi fi sabila hanyoyin jihadin na da yawa kamar yadda za mu zo mu ji hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ba da hanyoyi da yawa wanda dan adam zai yi kokari wajen dakaka addinin Allah wato ina nufin ba sai da yaƙi ba akwai abu ayyuka ba su da iyaka mutum ya yi da dukiyarsa ya yi da bakinsa ya yi da duk abin da zai iya kadda a bar mutum a baya ya zama shi ba abin da ya yi in an ji aka buɗe littafin shi lahira a gan shi blank ba komai allah kiyaye wa anhu qala ila ya rasulullah ma ya'dulu jihad fi sabilillah qala la tastati'unahu fa'adu alayhi marratayn aw salasan kullu dhalika yaqul la tastati'unahu thumma qala مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت قانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه وفي رواية أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر ولا تفطر فقال ومن يستري ذلك har wai an samu hadisi daga abi huraira ya ce an cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ladansa yake kaiwa ladan jihadi saboda Allah sai manzon Allah ya ce to ai ba za ku iya ba ba wani aiki da za ku iya wanda ya kai wannan suka ƙara tambaya so biyu ko so uku maza Allah yana ce musu ba za ku iya ba sai maza Allah ya ba su misali ya ce misalin wanda ya fita jihadi don ɗaukaka addinin Allah kamar kwatankwacin ɗayanku ne wanda ya yi kabbara sallah yana sallah babu tsayawa yana azumi kuma babu buɗe baki yana ta karanta ayon Allah ba tsayawa a sallah da azumi har sai shi wannan da ya fitan ya dawo a yan ji misalin ko in kana son ku yi daidai idan mutum zai tafi sai ka kuma ka ji kalbala ka ɗauki azumi na sai ka ce allahu akubar shi kuma ya tafi kai ba za ka tsaye da sallah ba ba za ka sha ruwa ba sai ran da ya dawo to in ya dawo in ya samu lada miliyan uku kai ma ladan ka miliyan uku ha shi ne shi ya sa mazala ce ba za ku iya ba sallallahu alaihi wasallam a wata ruwaya ta imamu bukhari ya ce wani mutum ya ce ya rasulullah ka nuna min aikin da yake kaiwa matsayi na jihadi sai ce ni ba zan same shi ba san shi ba kuma ba za ku iya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin za ku iya idan ɗayanku ya fita ya tafi jihadi kai kuma ka yi alwala ka shiga masallacinka ka kama sallah babu yankewa ka ɗauki azumi babu shan ruwa wa zai iya haka suka ce ai ba mai iyawa da aka lada ne wanda yake mai yawa ake samu in kun tuna farkon karatun da muka yi na ce waɗanda suke bibiyan musulunci suna bin shi sau da kafa yadda suke bibiyansa haƙo musulmi ba sa bibiyansa kuma suna neman yadda za su yi da shi su masa illa to cikin biye-biyensu ne suka gaba abin da za su birkita wa musulmi kamar kalmar jihadi saboda aka ce ma dama yanzu ma kun hawa kalmar jihadi ma ta zama abin tsoro ko? in an ce mutum mai jihadi to kaman dan ta'adda alhali ko ba haka ba ne kowa ya sani kuma wasu maƙiya allah ma har kafin ma suka lo'e sai su ce su jihadi suke domin mai suna so a ringa zagin musulmi a ringa zagin musulunci a ce musulunci bisan komai ba sai fada kawai sai kashe mutane kuma da gaske sun yi nasara na ruda musulmi yanzu kam ka samu musulmin da ya gane menene musulunci yake nufi da jihadi sai da yawa sun dauka kawai musulunci ah mutum ba zai tuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da kafirai ba ya zauna da kafirai a Madina ba a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba yahudi yana bin shi bashi ba kun taba ga an ba mutum bashi dole ana bashi dole ne jama'a na sai ana zaman lafiya ai duk wanda kaga ya baka bashi ai zaman lafiya yake sawa in ba zaman lafiya tunda bashi ai ba da karfi ake karbawa kenan kaga ga abubuwa da yawa amma sai yadda aka ba da surar kamar musulunci ya ce kawai duk wanda bai musulunta maka kama bugun shi sai ya musulunta bayan muna karanta a cikin alkur'ani ana cewa la ikraha fid din na ba a tilasta ma mutum ya shiga addini in ka kawo mutum da duka ka ce sai ka musulunta in ya musulunta ba bai musulunta ba bai musulunta ba saboda ai babu a zuciyarsa haka ba ba musulunci ba ne kenan kaga shi yasa abu karatun ya zama a haka kuma su da sai sun sani sun san musuluncin ba haka yake ba amma shi kanshi musulmin tun da an riga an ruda shi shi kenan wanda suke so kuma su yi wata barna sai su fito ta wajen masu so masu dagula musulunci sai su fito ta wajen yanzu an ka rasa in kana sauraron labarai da kaji kalmar ma sai ka ji jayane ne ne kuma wasu sunaye da za ka ji wanda sai da aka ebo suka yi saitin sunaye wanda za su birkita musulmi ya dauka kamar abin da gaske wanda za ka ji sunaye ne wasu iri na abuwa ne ne abuwa ne ne abuwa ne ne abuwa ne ne na eh da ganga suke sa wallahi eh wai dandi a ce kuma wallahi wani ko labarin musulunci bai sani ba wanda ma ake musulmi da yawa suka ɗauka musulman ne kuma musulunci suke sai ka tarar da ba ma musulunci suke kawai aiki aka yi da su don su dagula saboda me an yi an yi yadda musulunci zai daina yaduwa ina ba zai daina ba ai Allah ya gaya mana a ci alƙwa ya ce yuridu na an yi nufi nuran lahi bi afuwahihim wallahu mutummun menene mutumin nurihi ne to walau kare halkafiru Allah sai ya cika hasken addininsa alkawarin da Allah ya sai ya cika ko da mu kafirai ba sa so shi yasa kaga musulunci yana ta tafiya kuma ana ta yi Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu addinin musulunci yadda za mu bi shi yadda allah maɗaukakin sarki yake so وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من, من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يدير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة دارا على متنه يبتغي القتل أو الموت مزانه أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بدن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم har wayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da aka samo daga Abi Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin mafi alherin mutane mutumin da yake rike da wato linzami linzami na dokinsa yake rike da shi kawai ba abin da yake yana rike da linzami ne yana tafiya yana jiran a ce kule na ya ce tas aikun gane shi ya ba da kanshi duk wani harkar duniya ya bari ya ba da kanshi wa musulunci irin yadda ahalus sufa suka yi ba su kawai suna zaune suna jiran in annabi sallallahu alaihi zai ayyuka in annabi sallallahu alaihi yana so a yi wani abu kawai su yi to shi kuma wannan yana rike da wato linzamin dokinsa yana jiran a ce a taho nan sai ya zo ko ya ga an zabura an yi nan shi ma ya zabura ya tafi yana rike da shi abin da yake jira kenan yana neman ina ne ake yin jihadi ya je wato wanda ake yin ɗaukaka addinin Allah wannan shine mutum na farko mutum mai alheri amma sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kara mutum na biyu dan kasancewa ba damun kowa ne zai yaki ba saboda ba wai fatan duniya ko fatan musulunci a yi ta yaki ba a'a a zauna lafiya musulunci yake so amma fa kuma sai an bi Allah eh a zauna lafiya amma a bi Allah shi ne sai manzo Allah ya faɗi mutum na biyu don kar mutum ya ɗauka kenan ni da ban je yaƙi ba shi kenan wato ba ni a manzo Allah ya ce ko kuma mutumin da yake tafiya a mutumin da yake zaune a cikin 'yan dabbobin shi yan kaɗan a cikin wato wani kogo ko rami ko ba a ce kududdufi ba ko ba a zama a ciki ko to wani waje dai cikin duwatsu yana zaune da 'yan dabbobinsa shikenan yana tsaye da sallah yana ba da zakka kenan yan dabbobin nasa ba wai yana ba da zakka wacce zakka batun da ai hadisin yana magana akan bai da wani kayan duniya sosai amma dan sadaka shi yasa ake gaya wa ko kai talaka ne ka ringa sadaka karka yadda cewa ka da kai talaka ne kai baka sadaka ka cuci kanka in kai talaka ne kai ma abin da ka samu ka dinga dan cire wani abu kana ba wani saboda duk talaucin ka ai kai ma ka wani na ba haka rayuwa take ba in wani ya baka ya fi ka wadata kai ma sai ka nemi wani ka bashi kai kuma ka fi shi wadata yanda wani ya baka ka ji daɗi kai ma in ka ba wani zai ji daɗi yanda wani ya baka ce Allah ya saka ma da alheri kai ma in ka ba wani zai ce Allah ya saka ma da alheri me yiwa ma wanda za ka ba shi ya tayi cikin dare ce Allah ya saka aljanna Allah ya ce na sa shi an gama manzala sallallahu alaihi ya ce sa'an yana bautan ubangijinsa har mutuwa ta zo masa kuma ba laisa min nasi illa fi khair bai da wata alaka da mutane sai alheri wato yana da alaka mai kyau da makwabtansa yana da alaka mai kyau da abin nan yan uwa baya baya baya cutar da su amma kawai ya zauna kawai bai da wani aiki sai bautan Allah madaukakin sarki amma mu ji wannan da kyau kun ga manzo Allah ya ce yana da yan dabbobi ko na kun ga daga nan zai ringa samun yar madara da zai sha na zai ringa samun dan nama da zai ci kenan kai da baka da yan dabbobi karka je ka zauna cewa kai ma za ka kai kai bautan Allah za ka yi musulunci bai yadda ba sai dai idan ka tara kuɗi ka tara kuɗi ka ajiye su kamar yan miliyan 500 na eh ba laifi ka ce kai ka daina neman kuɗi kawai bauta Allah za ka yi na kawai kana takura kan ana cefa ne amma ba ka da kokobu ka zo ka zauna za ka yi bautan Allah na nema abincin ka ma bautan Allah ne shi ne abin da ake bada ka je kasuwa shi ma bautan Allah ne yana cikin ɓangaren bautan Allah da za ka yi shi ne ka je ka nemi abin da Allah maɗaukacin sarki ya halarta ma kenan ba daidai ba ne mutum ya zauna baya komai shi yasa za ka ji hadisin sayidina umar wanda ya ga wani mutum ya zauna a masallaci ba zuwa ko'ina kullum yana ta ganin shi ba zuwa aiki ba zuwa koyi da ko ba zuwa koyi wani abu sai na umar ya ce kai yaya kullum kana masallaci ce ai ni kawai bauta ne nake so na ringa yi khalifa sai ce ai na kake samu abinci ya ce ai akwai wani dan uwana shi yana kasuwa shi yake bani abinci ko zama sayidi namu ya ce masa ya ce uwanka ya fi ka wajen Allah uwanka da yake baka abinci ya fi ka daraja a wajen Allah kaga kenan da ya ci ya samu kudin da abin daraja ta yi girma eh shi yasa musulunci yana son kowa ya tashi ya nemi halaliyarsa wannan sai dai mai ta yi saboda hadisan babu nan na jin littafin nan babu babu mai hadisai da yawa ina jin yanzu muna da sauran hadisi a babu na ya fi hamsin inda ban manta babin ba haka yake in ka bi shi za ka ga kusan hadisai kusan sittin ne ban na manta dai a cikin babin nan yanzu ka tafi sai ka samu akalla sai ka samu arba'in da wani abu ɗoriya za ka ga maganan karewa ba zai ba sai dai mu inda muka dan yi mutsa wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal inna fil jannati mi'ata darajatin 'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillahi ma bayna ad-darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard rawahu al-bukhari har wa an samu hadisi daga abi huraira ya dalas tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai daraja daraja daraja sun kai guda ɗari tsakanin daraja ɗaya zuwa daraja ta biyu ya kai ya kai tsakanin sama da ƙasa daraja ɗari tsakanin daraja number one zuwa number two ya kai tsakanin sama da ƙasa tsakanin number 2 zuwa 3 ya kai tsakanin sama da ƙasa haka haka har guda ɗari sai maza Allah sallallahu alaihi ya ce waɗannan darajoji dukansu wato Allah maɗaukakin sarki ya tanade su ga wanda ya yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجب له الجنه فعجب لها ابو سعيد فقال اعدها علي يا رسول الله فاعادها عليه ثم قال واخرى يرفع الله بها العبد mi'ata darajatin fil janna ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard qala wa ma hiya ya rasulullah qala al jihadu fi sabilillah al jihadu fi sabilillah rawahu muslim har wa an samu hadisi daga abi huraira a daga abi sa'id al-khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ya yarda da Allah a matsayin ubangiji wanda ya yadda da Allah a matsayin ubangiji ya yadda da musulunci a matsayin addininsa ya yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzansa to aljanna ta tabbata gare shi kaga sai ka dauka kowa yayi wannan ko amma da saura saboda raditu billahi rabban ka yadda da Allah matsayin ubangiji to aiki ne babba in kai wannan ba abinda zai baka tsoro kuma baka da matsala duk duniya ba mai firgita ka eh saboda kasan komai duka kowa dai hayaniyarsa yake al'amarin na hannun Allah shi ke juyawa shi ke yin abin da ya ga dama in wani ya zo ce ba za a baka ba in ka zama radito lillahi rabban sai ka yi dariya kasan cewa a Allah ne mai zana rabbanka ba kasancewa inda Allah ya zana ko ya ki ko ya so sai an baka to ina ga fasarar ritu billahi rabban kenan dan karka dauka kawai kowa ya yadda ne a aiki ne a cikin rayuwa ka yadda ka sakankance ba za ka mutu ba sai idan Allah kwananka ya kare musulunci ya hana ana an akwai hatsari a waje aje amma tuwon kana cikin hatsarin fa kana nan hanya allah kiyaye mai mahada uku mai mahada uku ga hanya ga hanya ga hanya su ke nan hanyoyin saka ce ma 'yan fashi sun tsara nan wasu 'yan fashi sun tsara nan wasu 'yan fashi sun tsara nan sai ya za ka yi na? ka tashi wai ce sai na tsaya cak in ka tsaya cak suka zofa in aka ce dole sai ka bi hanya ɗaya shi kenan sai ka Allah Allah ka tsare ni sai ka bi sai ka wuce sai ka bi cikinsu sai ka wuce sai ba za su taba ka ba saboda mai barin su taba mutanen shine Allah na? ko masu ɗaukar mutane ba sai sun Allah ya bar su ba su ɗauki ka?
ba wani wani na can wani na nan su fara mu kuɗi na nan eh ba da ka doron fara mu kuɗi ka na kuɗi ka bani ko
wai ce wai wai in masu nan hanyar bar- masu satan mutane nan masu satan mutane amma nan masu satan kuɗi ya ce gari ka bi wajen masu satan kuɗin kawai in kana da shi sai ka ba su ai in ka kalli abin kawai sai dai ka yi addu'a Allah ya tsare ka da gidanmu da jejinmu da ko'ina ba mai tsare mu sai Allah wallahi kawai su mutum ya samu ya ne ba za ka je ka kai kanka ba amma ka sani ba mai tsare ka sai Allah da gidan da ɗaki duk kowa ne duk tsaron yanzu rayuwar da muke Allah ne ya tsare mu to wannan wanda shi Allah da ya tsare mu kuma har ajeji ma sai ya tsare ka har ko ina ma sai ka je ya tsare ka ba abin da zai same ka shi yasa in ka samu tawakkalin ake son mu samu shikenan sai ka samu sauci hankali sai dai ka yi addu'a kawai ka je ka baro Allah al'amarinsa kuma Allah zai ma dan yana ba yawa bayansa da yawa eh shi yasa addu'o'i da muke yi matsalar da muke da ita mafi yawa shine rashin tawakkali da kuma kokonto Allah ya tsare mu idan na da ya samu kokonto ya shiga uku a cikin rayuwa musiba ce shi yasa zaka ji hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika minash shakki Allah ina neman ka tsare mu daga kokonto in ji manzon Allah kaga manzon Allah ma Allah ya tsare shi ai sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba amma kenan koyar da mu yake yi mu da zaka iya kokonto idan mutum ya kama ko sai ya shiga rudu a cikin rayuwa ya ta rudu in ya shiga rudu kuma babu yadda zai a jos wanda ya san gangare akwai gangare da rikos akwai rafi tsakani wata rana wani bawan allah irin masu wasa da kuran nan sai zo sai buka a cikin akwai 'yan gidaje ɗaya a cikin hanyar rafin sai ya ajiye kura wani ba Allah ya taso da garkonsa ya zo har cikin gidan kuran ya wuce ba ta yi kuka ba sai da ya kusa tsallakewa da ta yi kuka ya firgita ya dawo a guje sai ya shiga gidan sai ka ga inda ya baro ya zo wajen kuran za ka gane allah allah ne ba ta cinye shi ba amma dai yadda a ce ma wannan lasifikar ce gidan kuran haka ya zo daga nan yana so zai zo nan ya wuce gidan kuran sai da ya zo nan da ta yi ihu ya firgita da ya zo ba inda ya ga mafaka sai gidanta ya shiga har kanta Allah ya sa an sa mata abun baki eh ita kanta ta tsorata ana magana shi mutumin ya zo yana to me kawo ka ya ce ya shiga can kawai ya ji kukan kura kawai yana neman wajen buya kaga inda cinye wannan ma sai ta cinye shi da kanshi zai zo shi yasa kawai komai yana hannun Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mu yace wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ya dada Allah a matsayin ubangiji ya dada musulunci a matsayin addinin sa addinin sa kuma addini ya san babu wani addini a duniya sai musulunci kuma wannan shine koyarwar musulunci kuma haka yake a yanzu babu wani addini da mutum zai yi shiga aljanna sai musulunci wanda yake dan kokonto cewa akwai fa wani ka san yanzu haka ake koyar da yara ma musamman daga firamare har sakandare ana tura musu tunani ai ai wai duk Allah ɗaya ake bautawa ina nufin wai kaman kowa ma zai sha akwai wata aya a cikin alkur'ani idan da in ba malamai sun ma mutum bayani ba sai dauka kuma kamar haka ne inda Allah yake ta jero ya ce kyawo wa sabi'ina ya jejjera su ya kira wallazina ashira ko inna la yasul bainahum yawmal qiyamati sai mutum ya dauka amma ina babu wani addini bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah zai karbe shi a matsayin addini babu shi babu shi kuma ba ga aya ƙur'ani Allah ya ce wa man yabtagi gairar islam gairar islam dinan falan yuqbala minhu to me kake nema wanda duk yabi addini addini ba musulunci ba Allah ba zai karba bane yace wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira na cikin tababu to me da da yake nema da haka kaga mutum ya san cewa addini kawai shine musulunci sannan annabi sallallahu sallama mutum yadda shi ne annabinsa menene yadda da an ce annabi sallallahu sallama ba ma cewa shi kenan shi aiko shi a sai ka yadda shi zai sa ka shi zai hana ka eh shi ne zai sa ka shi zai hana ka kuma ka san duk abin da ya ga ma alheri ne duk abin da ya sa ka alheri ne kuma duk abin da ya hana ka mara kyau ne kuma nasararka hata wajen Allah Allah ba ruwan shi da kai in ba ruwanka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da kai ma na nabin Allah idan baka bi manzo Allah ba Allah baya so eh Allah ba zai karba ba wani biyayya zaka wa mutum yanzu dauki misali ma a rayuwar duniya mahaifiyarka mahaifiyarka wadda ta haife ka ka dauki misali da direbanka direbanka mai ɗa'a mai biyayya in ka kalli ruwa kawai ba sai ka ce za ka sha ba sai ya ɗauko ya zuba ma a kofi na saboda yana kulawa da kai amma sai ya samo tsimangiya ya wa babanka tsu ya zana babarka na faffasa mata baya da Allah akwai wata biyayya da zai ma ta burge ka na a'a wani ce akwai wani abu da zai ma ka ce wannan mutumin kirki ne na to ka bibu dan adam to wallahi na Allah madaukakin sarki duk abin da za ka wa Allah in ka ce ba ruwanka da annabi Allah ba ruwan shi da kai sallallahu alaihi wasallam ta haka ƙa'ida ce Allah maɗaukakin sarki ce laƙar kare lakon fi rasulullah uswatun hasanatun sai ce liman kana yarjun laha wal yawm al-akhira wa dhakara Allah kasira wanda da yake son ya samu wani abu wajen Allah to sai ya bi ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kuma shi kadai tal ba wani mutum a duniya wanda in baka ba hanyar sa ba za ka shiga aljanna ko akwai a babu duk duniya ba wani malami wanda saboda baka san shi ba ko baka bi shi ba kake jin tsoron kaji lahira za a kisa ka aljanna babu shi amma Allah duk wanda bai bi manzan Allah ba sallallahu sallama babu ruwan Allah da shi saboda duk shi ya kawo musulunci shi ya kawo alkurani kuma shi ne cikamakin annabawa babu wani har annabawan ba shi suke bi kuma ƙarƙashinsa suke eh da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi adam da duk wanda yake ƙasa da shi daga annabawa duka tahtal wa'i yawmal qiyama su ba suna neman mafaka ne a baya na ran tashin alkiyama ai ba za ka gane matsayin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ka ga mu a lahira wallahi manzo Allah yana da matsayi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe ba za ka gane cewa wanda duk ya saki annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba abinda zai kama ya sha kuma shi yasa musulmi ya rike annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi ya yawaita manzo Allah salati musulmi ya kaunaci manzon Allah ta zai samu ta goma shi eh Allah madaukakin sarki ya sanya wato ya ba manzo Allah matsayi mai girma ba wanda ya taba bawa matsayi irin wannan sa'adan daman tashin alkiyaman ma in an yi shine yake da wato matsayi wanda babu irin shi wannan shi yasa zaka ji hadisi ana cewa mutane za su dunguma su je wajen annabi Adam ya ce a'a su je wajen annabi Musa ya ce a'a su je wajen annabi Isa duka waɗannan annabawan ulul azumi aka lissafa minar rusul manya a cikin manzannin kowa ya ce a'a amma da an je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ya ce ana laha ana laha ya ce wato ai damar rana ta ce wato zagayen ma da suka yi da sun sani nan kawai suka so zuwa amma Allah ya kaddara sai an zagaya don me don a ga kimar manzan Allah a gane cewa maza Allah ce shi ne mai ranar ya ce damantawa ce maza Allah ya ce zai tafi ya faɗi a ƙarƙashin al'arshi ya yi sujada ya yabi Allah da yabon da Allah zai koya masa a lokacin Allah zai sanar da shi ya ce a lokacin da yake ga sahabai a yanzu ma ba a gaya mar ba zai yabi Allah sai Allah ya ce masa tashi yau ba ranar sujada ba ce saltu'da roƙi duk abin da kake so za a baka washfa tu shafa nemi duk wanda kake son ceton shi za a baka to haka manzo Allah sallallahu alaihi ce zai ceci mutane ya ceci mutane kai wajen ceton annabi sallallahu alaihi ce har wuta yake shiga wuta ya kwaso mutane ya ce sai na shiga na kwaso na fito da su na sake shiga na kwaso na fito da su na sake shiga to kaga in mazala ya gama shiga mutum na ciki Allah kiyaye aka sa abu ya baci kuma fa sai manzo Allah ya gama cetar sai duk an gama ma cetar mu Allah ya ba bayan Allah kowa sun gama sai Allah ya ce to duk kowa ya gama saura cetan arhamur rahimin mai rahaman mai tausayin masu jin tausayi mai jin kan masu jin kai yanzu zai yi nashi shi yasa za a samu ceto in ka ga mutum ya rage ba an gama wannan ceton a wuta to yana cikin wanda za a kulle wuta da shi kusan wuta hasilin ɗinta za a yadda ka san gwangwanin pick milik kun san gwangwanin pick milik ba inda yake shan iska ko in ba a bude ba la haka za a mai da wuta lokacin da 'yan wuta suke akwai tam da 'yan wuta har suke tambayan mala'iku ku roƙa mana allah mana na ya dan rage mana ko rana ɗaya mu dan huta ku yi kaza ana ta magana da su har za a kai lokacin da Allah zai ce musu ihsa'u fiha wa la tukallimu to ku koma kar ku sake magana to lokacin za a yi silin wuta kofar ma da ake shiga babu kuma ba mai mutuwa inda a duniya ne aka yi silin waje sai mutane duk su mutu amma a wuta ba mai mutuwa Allah kiyaye yan aljanna su yi ta rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da mutuwa a matsayin rago an mai da ita sufar rago katar rago sai a zo da ita tsakanin wuta da aljanna sai a ce yan wuta ku kallo nan sai su kallo duk suna gani yan aljanna ku gani sai su gano ce yan wuta ku je ku ta zama a wuta har abada ba fita Allah kiyaye a ce yan aljanna kuma khuludun bila maut yace wannan ita ce mutuwa yau za a yanka ta yadda ka sa ana yanka rago haka za a yanka mutuwa dan ma ka san cewa ba mai kara mutuwa eh ranka yana daidai ina ne na ba wuye ba babu na ba ku ji ba ma guje waye a ce malami ya zo zai yanka akuya ya an danne ta an daddanne zai yanka ya zo ya ce tsaya tsaya tsaya tsaya kuna cewa ba ku san inda rai yake ba gashi za ka yanka nan wai ka yanke gelan mana idan na wai zan ce ba san ya kuma zai ashe wato yana garin amma a wuya yake wato ba a wuya yake saboda akwai wasu jijiya a nan wani hana akarabu ilaihi min hablil warid akwai jijiya da Allah ya hada jikin dan adam zuwa kwakwalwarsa su ne wannan guda biyu in aka tsinke su to an tsinke rayuwar dan adam wanda ya hada kwakwalwar shi da jiki to ba dan adam na ga likitoci ma haka suke faɗa ko na waɗannan shi yasa wajen yanka rago su ake tabbatar da an yanke su na yawa ko kaza dai ana da shi in an tsinke su to an san an raba ɗan adam zai ko ya samu wani lokaci zai dawo an raba kwakwalwa da jiki to wannan jijiyar da take jiki ɗan adam shine Allah yake cewa mun fi dan adam kusa da ita da shi bari ba lokacin da malaiku suka zo suka kewa dan adam shine Allah yake cewa walaula iza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yace me yasa lokacin da rai ya zo makoshi malaiku suka zo za su dauki ran mutum yace ku hana mana ku yi zanga zanga ku yi zanga-zanga ku ce san ba ku yadda ba Allah ya ce ai mun wannan mutumin da zai rasu mun fi ku kusa da shi amma ku ba ku gani ku sani shi yasa dan adam ya san cewa lamarin shi kawai yana hannun Allah Allah ka yi mana mai kyau wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya dada Allah a matsayin ubangiji ya dada musulunci a matsayin addini ya dada annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo to ya tabbata dan aljanna wat- aljanna ta tabbata gare shi abin sai ya ba Abu Sa'id mamaki sai ce ya rasulullah sake fadan abin da ka fada manzo Allah ya sake fada sai manzo Allah ya ce to bayan wannan ma ga wani wato kana mamakin wannan to ga ga na biyu akwai wanda Allah yake daga darajar daraja 100 a cikin gidan aljanna kowace daraja tsakanin daya zuwa biyu ya kai tsakanin sama da ƙasa sai ya ce sai man- sai shi abu sa'id yake cewa ha ya rasulallah ya ce ya rasulallah wane ne kuma ina nun wane ne kuma aka masa wannan ya ji wancan wanda ya yadda da Allah a matsayin manzo ya da- ya yadda da ya yadda da Allah a matsayin ubangiji annabi a matsayin manzo mu- addini musulunci a matsayin addini to shi gashi ya wajaban lahul janna to ga na biyu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ga wani ma daraja ta kai 100 a aljanna za a bashi tsakanin kowace daraja ya kai tsakanin sama da ƙasa sai ya ce ya rasulullah waye za a ba wannan sai ya ce wa- wani aiki ne zai samu wannan mai wani aiki ne sai ya ce aljihadu fi sabilillah jihadi don ɗaukaka addinin Allah aljihadu fi sabilillah jihadi don ɗaukaka addinin Allah wato shine mai wannan zai samu wannan daraja hadisi ne na imam muslim to na ga sai mu tsaya nan in Allah ya kai mu sai mu tashi hadisi na da dubu ɗaya da ɗari uku da da biyu insha Allah yana tambaya ya ce mutum ne yana zuwa makaranta yana zuwa wa'azi kuma yana ba da taimako shin ya shiga cikin irin waɗannan mutane ƙwarai da gaske ya shiga ciki nan gaba za mu zo mu karanta hadisai na a cikin babin ma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jahaza gaziyan faqar gaza wanda ya shirya mai tafiya a yaƙi ya shirya shi shi ma ya yaƙi za mu zo mu haɗu da hadisin an- wani sahabi da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son na je ni ma a je yaƙi da ni amma ni ban da komai na guziri sai manzo Allah ya ce masa ka tafi gidan wane shi ya shirya zai tafi yaƙi to amma bai da lafiya rashin lafiya ya kwantar da shi ka je ka ce ya baka guzirin haka ya tafi mazala ya gaya mar gidan ya tashi ya je gidan ya yi sallama ba a wanda ya san shi ya ce manza Allah salasa ya turo ni wajen ka cewa guzirin da ka shirya ya shirya doki ya shirya abinci ya shirya cewa ka bani sai da nan mara lafiyan ya ce wa matarsa a bashi duk kayan da na shirya wallahi duk abin da kuka rage a ciki Allah ba zai masa albarka ba yake gaya matan me yasa saboda me shi da yake kwanci a gida irin ladan da wannan mutumin ya samu irin shi za a bashi shi yana gida baka ji mai azumi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ba wanda ya bawa mai azumi abin bude baki za a bashi ladan shi ma azumi idan kana da wayo in kai dan uwanmu ne irin wanda ba su cika ba sa azumi litinin da talatan nan da alhamis sai ka samu wani mai azumi litinin kana bashi abinci kana ta samun lada da wayo in ka ba shi ka ci da shi duk abin da ya samu na azumin kai ma za a baka irin shi da haka duk hanyoyi ne damun ai da ɗan adam zai ta yi na ƙoƙari in ba ka yi can ba ka yi can ai da sanin musulunci ya buɗe hanyoyin da yawa ai saboda mutane allah ya yi su daban-daban kowa da irin ƙoƙarin da yake iya yi wani ƙoƙarinsa wani ba zai iya ba da haka to kar a bar kowa a baya sai kowa ya yi nashi ƙoƙarin wallahu alam wai mutum ne ya jira kamar yau don kowa ana son kai ya bacci da wuri akalla ya jira ya ji ko an ga wata to mutum kawai sai ya ci abincinsa ya kwanta ya ce in an gani na yi in ba gani ba to idan ya yi rashin sa'a bai tashi ba har alfijir ya keto ka gani to zai rike baki kuma ba azumi sai ya rama azumi ɗaya an ji wannan magana da kyau da haka kamar karfe hudu ko abokinka sai ka sa yanzu allah ya sauƙaƙa abubuwa ka bar wayarka a buɗe ka ce ko text ne da Allah wani in ka ji an ga wata na ka gaya mu in ka tashi karfe hudu ka gani an gani shi alabashi ko baka ci komai ba ka kaddara kan shi kenan ka san ka daunar azumi ko ka ɗauki ruwa haka ka kurba shi kenan ka yi sahur ko ƙwahan dabino ɗaya ka yi sahur ka kaddara ma ka misali kawai ka bar lada ne amma a ce kawai kana ta barci sai gobe da karfe shida ka ce wai ko kana yi babu saboda akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man lam yubayyitu siyama fala siyama la wanda duk bai kwana da niyya azumi ba bai da azumi Allahu ala na'am to yace nayi karatu na ce idan mutum bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko eh me kace ma kalmar da kai ake da ita yawa ba zai wanda duk bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga yawa ba zai kai ba ya ce to kamar su suna bin waliyai yawa ya ce kamar su 'yan ɗariƙu suna bin waliyai yadda ya faɗa ne ba ni nake faɗa ba suna bin na a ina nufin shi ya faɗa ba ni ne nake faɗa ba kawai ne ya ce ni ne nake ya ce suna bin waliyai misali suna yin ma maulidi kuma ana gwada musu san manzan Allah ne suna bin su Hmm?
sai ka je sai kana da shi ana gane me kake bala ya ce to kamar su yanzu yaya to duk wanda kake bi in ba shi, shi ba ba yana ɗora ka akan bin annabi ba to kuskure ne ai babu wani shehi da ba annabi yake bi ba babu wani waliyi da in dai waliyin gaskiya ne da ba annabi yake bi ba babu shi ko akwai to wallahi umma ya ce shi wali ne inda ba annabi yake bi ba ƙarya yake yi wannan shine magana ta gaskiya duk shehunai da waliyai duk mabiya manzan Allah ne da kai ma mabiyin manzan Allah ne ana girmama malamai ne don suna bin Allah don suna bin manzan Allah sallazan suna san Allah don suna san manzan Allah in ba wannan tsakaninsu don me za ka so mutum ka bi shi kuje ina ha tsakani da Allah mutum da in ya ce ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da annabi don me za ka bi shi ka bi shi ina za ku daga wannan ita ce magana ta gaskiya Allah wa alam na'am ya kwana bai da agogo kuma bai ga alfijir ba to dama ya saba gana alfijir ne yanzu kai tsakaninka da Allah rawar shaka ga alfijir a'a ina tambaya ne tsakani da Allah shekaran jiya ko wancan satin alfijir je kwace dai ka ji kira sallah ko dan tunu a ina ka ganshi ah to ta ina kake duba alfijir ta ina alfijir ke fitowa wai na ce ba ya zugo ba za ka duba alfijir ina za ka kalla na? ai ganin alfijir a abuja ba zai yi wahala yana shi ne gaskiyar magana ai ganin alfijir shi ya sa ladarai ya zo ai allah ya taimake su suka samu sauki alhamdulahi masu ilimi na na na na taurari wanda aka ai ilimin taurari kashi biyu ne akwai na halal akwai na haram wanda halal ne su suka yi ta kokari na kimiyya aka auna yadda lokacin yake wanda kaga shine a kalanda har zaka ga an ce ma gobe ko alfijir zai fito karfe kaza sai ka ga na jibi ma ya saba duk ilimi ne kaga sai suka taimaka wa ladan da sauki ladanan da kullun karfe hudu ya tashi alfijir din kala biyu ne ka san su ai na ya ce to akwai alfijir na karya akwai alfijir na gaskiya biyu ne na karyar ma har ya fi haske ya fi na gaskiyan haske kallo na kake kai da kake ganin shi kullum da aka kaga su sai sun duba in hadisan abi huraira wanda ya dauki alkawari zai duba saman zala sallasala fijir sun dawo daga tafiya ai hawa abin hawansa ya yi ya kalli gabas yana jiran alfijir din ya fito amma bacci ya kwashe shi kinan kaga da haka ladan zai ringa yi kamun ya kira muku sallah tabbatar shi ne ba ma na gaskiya ne ya fito da haka magana dai kawai in ka kwanta ka ka sa a gaya ma duk wanda dai ya kai har alfijir ya fito bai ne azumi ba to ranar zai kama baki ne kuma sai ya sake azumi Allahu ala na'am ya ce dangane da daukan azumi ba dama saboda idan saudiya sun gani mu kawai mu dau azumi ai mu muna da shugaba ku shi yasa za mu saurari sanarwa na sha yin bayanin nan shugabancin da Allah ya bamu koma mai a cikin mu gode wa Allah nasara ce shi gaba ne kuma rahama ce dan adam dukkan mu masu kuskure ne ba wani wanda baya kuskure da haka sai mu gode wa Allah mu kuma bibiya a saurari shugabanci in an ce mana mun gani ne ba a gani ba mu jira kai ba ka da laifin komai a wajen Allah to daman ba tsoro kake karkai laifi ba na to ba ka da komai a ka huta saboda in ba haka ba za a shiga rudu ba ku ga wanda suke cewa shi ba zai ba ma sai ya gani da idansa wani sai an yi kwana hudu ana azumi bai ga watan na da idan shi ba mai yiwa idan shi na dan ciwo ma ba iya gani da nesa ba kowa ne yake ma da kallo mai nisa yadda zai iya hango wata yana can ba na na hadari yawa ko hadari haka ne yake da haka wato allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa mana al'amura a musulunci kuma mutum ya karɓi sauƙin ya huta eh wallahu alam in jiwa shi kuma wannan shi kuma wannan ko baka yi niyya ba yayi eh shi kuma azumi wanda yake ba na ramadan ba yana tambaya akan to ina azumi na nafila da ake yi wanda wata ran mutum zai tashi bai yi niyya ba tun kamu alfijir wannan ya halatta kuma in kai azumin ka yayi sauran azumi na nafilfili maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka har sai ya zo ma ya nemi abinci babu ya ce to nan muna azumi ina numu har sai ya tambaya da akwai ma ci zai yi na to babu ya ce to magariba kuma ban gane ba ok ok saura minti biyar ka sha ruwa niyyar za ka gara sayinwa oh na gane ok wato azumin minti biyar to in allah ya karba sai ba ka lada ai shi Allah madaukakin sarki wato yana da karamci ne idan kun duba a cikin musulunci akwai ayyuka da Allah ya zuba musu lada masu yawa kawai karamci ne nashi so yake a samu ladan so yake a samu ladan ba in ka yi lissafi da hankalinka sai ka ga a yaya amma haka allah ke taba mutane lada babu don so ake taba mutane lada eh da haka manzo Allah dai abinda aka sani da safe yake yi ba saura minti biyar ba na eh da safe zaka in kaga suna zaka bi na safe ne in ya wuce dan kuma kawai sai ka nemi abinci ka kace wallahu a'lam zaka iya mar wa'azi amma ka san wa'azi ai ba na fada bane eh ba ina nufin ba wai na zara ido bane ko wa'azi Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana yawa kai kira da hikima da wa'azi mai kyau in da haka ba maganan zare mar ido za ka yi ba cewa za ka yi wannan ai daman mu haƙi ne na kai kira ga musulunci haƙin al'umma ne kowa zai yi musamman da ka samu dama wani lokaci mutane da kyautatawa ai suke kiran mutane ga musulunci an samu wanda suka musulunta kawai don kyautatawan wasu da suka yi musu da haka wa'azi amma ba ya cewa idan yaƙi ba za ka daina bashi ba ai sai ka ƙara bashi mai wa in yaƙi ya gobe ya yadda haka yake wanda bai yadda da hadisi ba yawwa wanda bai yadda da hadisai ba kaf shin za a bi shi sallah wanda duk bai yadda da hadisai ba kaf shi wannan ba ma musulmi ba ne daman ma program din ma da ba ma na musulmi ba ne kun san mutumin da bai yadda hadisai ba kaf kun san abin da yake cewa cewa ba yake yi indirectly cewa tun da manzo Allah ya zo bai yi magana kun ji wannan magana haka yake faɗa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bai cewa kowa komai ba wanda zai wafa da wannan ba ma musulmi ba ne yawa Allah ƙarya da mu Allah ya gaya mana manzo Allah ya yi mana magana na? Allah ya gaya mana manzo Allah ya gaya mana kuma Allah ya umarci manzan Allah ya yi mana magana kuma ya yi mana kaga wanda ya ce ina gaya muku wanda kafircin ya fito ne na? ba wai karka ɗauka haka ake a muguwar magana ce amma cewa akwai wasu hadisai ba daidai ba wannan haka ne kasan ya sha bambam cewa wani hadisai ne amma mutum ya ce kwata-kwata wannan ba karamar mummunar magana ba ce allah kiyaye na'am hu alaina bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiqi bima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbuka allah eh wannan addu'ar ganin jinjirin wata ne na wannan kuma zaba zama'u wabtallatil uruq wa thabata al ajr insha Allah shi kuma addu'ar bude baki ne mm
wannan game da cewa da kai magana cewa na mai azumi shin sai ka ci da shi ya ci ya koshi da sun ko an ka zo mai gwanda dari ko da juna dari ko hamsin ya wadatar to ciya in ana bil kari Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Lazu na ga ana duba wata ba wanda ya ganshi ne babu an ganshi a Saudiya ko to mu ma Allah sa mu ganshi kaga mu yi azumi tare da Saudiya abin da daɗi Allah ya sa mu ganshi shikenan a tashi da azumi Allah ya sa mu yi azumi lafiya na to gaskiya ne ai an yi ta faɗa cewa da Allah a sa masu yawan shiga facebook cewa su rage da masu yawan game a azumi ai an an ɗaure shaidan za su rage insha Allah za a ɗaɗɗaure shi in Allah ya da Allah wani ya tsare mu Allah ya sami azumi yadda Allah yake so kuma Allah ya karɓa mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasmun salamun alal mursalin alhamdulillah